في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullah yau asabar uku ga watan ramadan hijira na da shekara 436 daidai da 20 ga watan 6 shekara ta 2015 za mu ci gaba da tafsirin suratul an'am insha Allah daga aya ta 104 kuma wannan karatun yana dauke da bayani akan cewa Allah madaukaki ya hana zagin wani a dalilin sabanin aqida Allah madaukaki ya hana a zagi wani a dalilin sabanin aqida kuma koda kafiri ne قد جاءكم بصائر من ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم الله سبحانه وتعالى يتي للي abubuwan lura sun zo muku ku mutane daga wajen mahalicinku wato abin nufi a littafin alkur'anin nan yana dauke da abubuwan lura masu yawa abubuwan da kowane ka lura da shi ya isa ka samu shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala. Alƙur'ani yana ɗauke da basira mai yawa. Basira wato abin nufi shi ne hujja da take bayani a bayyane ƙarara hujja da za ta zama jagora gare ka ka iya samun shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ake kira albasira kamar yadda al-imam al-qurtubi ya fassara al-basira al-hujjatul bayyina al-zahira me ake nufi da basira shine hujja bayyananniya wacce ta isa ta shiryar da kai zuwa ga wato tafarki na kwarai to a cikin alkur'ani akwai basira din nan ba ɗaya ba basair abubuwan lura suna da yawa inda Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk mutumin da ya dauki alkur'ani in da ya riko da alkur'ani to bi iznillahi zai samu shiryar Allah قد جاءكم بصائر من ربكم للي أبو لورا سنزو مكو daga wajen mahalicinku faman absara wanda ya iya bude idan sa ya lura fali nafsihi yayi maransa wa man amiya wanda ya makantar da idanunsa ya rufe idan shi ya ki lura da waɗannan hujjoji da suke cikin alqur'ani fa alaiha to sakamakon wannan makanta yana dawowa maransa wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai tsaro ne akan ku ba wato Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ni ba mai tsaro ne akan ku ba bi hafizin wala raqibin bal ana muballigh ni mai isar da sako ne kawai wallahu yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine isar da sakon Allah wa yake da ikon shiryar da bayi shine Allah kadai amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da littafi wanda duk mutumin da ke neman shiriya wallahi in ya buɗe alqur'ani zai samu shiriyar Allah subhanahu wataala kuma wannan aya babu shakka tana cikin ayoyin da suke nuna cewa addinin musulunci addini ne da ya ba ma dan adam la'akari da yanci na zabi musulunci ya baka damar yanci na zabi kaga Allah madaukaki yace qad ja'akum basairu min rabbikum hujjoji da za su nuna muku addinin gaskiya so da sun zo daga wajen Allah su da cikin alkur'ani to sai Allah ya ba ku zabi faman absara fa li nafsihi wa man amiya fa alayhi abinda kaga dama sai ka dauka wannan zabi ne na Allah subhanahu wata'ala kuma dalilai da yawa babu shakka suna tabbatar mana Allah madaukaki ya ba ma dan adam zabi a rayuwarsa ya riga ya kawo shari'a din ya nuna maka ita in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka aje saboda haka addinin musulunci ya tabbatar da wannan yanci na zaɓi ga ɗan adam a suratul isra'i aya ta goma sha biyar nan ma Allah ya yi faɗi magana kamar haka man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda ya kokarin neman shiriya yana kokarin neman shiriya nan don kansa ne wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda ya bace yana kokarin jawo hukubar bata ne maransa wala taziru waziratun ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kaga wannan ayat ta tabbatar mana alqur'ani ya ba mu dan adam yanci na zabi in ma ya zabi shari'a ko ko ya zabi bata sannan a suratu yunusa Allah madaukake ya ce qul ya ayyuhan nasu kad ja'akumul haqqu min rabbikum ka ce ya ku mutane gaskiya ta riga ta zo muku daga wajen Allah mahalicinku faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda ya bi shiriya to amfanin shiriyar nan yana dawo maransa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya bace fa ukubar batan tana dawowa akan ransa ne wa ma ana alaikum bi wakil wa ma ana alaikum bi wakil wannan a suratu yunusa amma ayat da muka karanta a nan fa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai tsaro ne akan ku ba a can kuma suratu yunusa Allah madaukake ya ce ka ce musu ni ba wakili bane akan ku kaga Allah bai turo annabi ya zama wakili akan mutane ba menene aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine isar da sako kawai don haka a sura suratul kafi aya ta 29 Allah madaukaki yace wa qulil haqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin nar kaga Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗi gaskiya ya faɗa ya faɗi gaskiya ya isar da ita ga mutane idan ya isar fa wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirci wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirci a suratul namli daga aya ta 93 zuwa da biyu zuwa aya ta 93 annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atluwa al-qur'an an yi min umarni in karanta al-qur'ani iyaka kenan faman tada fa inna ma yahtadi li nafsihi ومن ضل فقل انما انا من المنذرين idan mutum ya bi shiriya wannan amfanin shiriyar tana koma garansa idan mutum ya bace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka ce musu inna ma ana min almunzirin ni dai kawai ina cikin masu gargadin mutane saboda haka sai a ƙarshen suran Allah ya ce wa qul alhamdulillah sayurikum ayatihi fa ta'rifunaha Allah yayi alkawari zai ta nuna muku koyansa kuma sai kun gane don haka mutum ba zai mutu ba sai hujja ta hau kansa wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malu kaga kenan musulunci babu shakka ya zo da zabi ya baka damar zabi wa'azi dai an riga an gama cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa mana kad ja'akum basairu min rabbikum duk wani abu na basira yana cikin alqur'ani abinda zai iya zama dalilin shiriya ga dan adam Allah ya sa shi a cikin alqur'ani in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka aji Allah ka samu cikin shirye kaga wannan yayi kama da inda Allah yake tsawatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya nuna tsananin damuwa saboda mutane ba su karban addini a suratu yunus aya ta 99 sai Allah yake masa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a ya kai Muhammadu inda mahalicinka ya ga dama duk duniya babu kafiri Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inda mahaliccinka ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'an duk wanda ke cikin ƙasa zai yi imani gaba daya afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin yanzu kai zaka iya tilasta mutane har su zama masu imani to sai ka dawo ga suratul bakara inda Allah yake cewa la ikraha fid din kad tabayyana ar-rushd min al-ghayb alqur'ani babu shakka yana dauke bayanai masu yawa waɗanda suke tabbatar da cewa iyakan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine isar da sakon Allah shiriya ta Allah ce Allah ya baka zaɓi ya saka duk alamar da ɗan adam ke nema da za ta shirya da shi zuwa ga addinin kwarai Allah ya saka cikin alkur'ani me yace a gaba
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات هك الله يجي هكا دي مكي صرف آيوي مكي بيان آيوي دكي دكي أتبين القرآن وليقولوا درستكم دون كافران مكة سوشي للي محمد كاكارنتو من سنزات فدا kafiran maka za su ce kai Muhammadu ya karantu wani nubayyana hu liqaumin ya'lamun saboda mu yi bayanan sa ga mutanen da suke da ilimi wato su ne ahlul kitabi kafiran makka ba su da ilimi saboda haka idan manzo ya zo ya gaya musu wata magana sai su ce a'a lalle Muhammadu ka samu karatun da yawa wannan sharri suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullah bin Abbas ya bada labari Abdullah bin Abbas ya ce wal yaqulu أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن درست mutanen maka idan ka karanta musu alkur'ani za su ce muhammadu ka yi karatu menene ma'anan darasta ta'allamta ka koyi ilimi mai yawa akwai wasu mutane guda uku wasu bayi da ke makka akwai abu fafiha akwai jabru akwai yasa waɗanda suke cewa da yake waɗannan dama can kiristoci ne bayin kiristoci ne mutanen Rome da suke cewa ai waɗannan bayin su suke karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da sun makara wato kana abdaini min sabiyar Rome jabrun wa yasar da jabr da yasar wasu bayi ne da aka samo su daga yankin Rome kiristoci to kaga dama kiristoci a zamanin jahiliya su ne suke da ilimi mutanen da suke arewacin duniya da yake sun taho makka suna da karatu sai suka zo suna koya wa muhammadu abinda kafirin makka suke korafi kenan sai sun makarata alaina ta zu'umu annahu min indillah ka koya daga waɗannan bayi biyu din ka koyi littafin sannan ka zo ka karanta mana da yake ka san mu mu karatu ba a garin makka in ka karanta sai ka ce mana Allah ne ya aiko kuma mun san waye koya maka mun sani waɗannan bayin su suka koya maka don haka idan suka ce darasta ka karantu bakar magana ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ya ce Muhammadu ka karantu kaga bakar magana ce wato nufi ka koyi ilimin da yawa wajen waɗancan bayin da suke karantar da kai wannan yana cikin dukkan littafan tafsiri in ka zuwa zaka gani tafsirin al-Imam al-Bagawi mujallal shafi 170 da biyar tafsirin al-Imam Tabari da sauransu babu shakka wannan yana daga cikin korafin da mutanen maka sun dade suna yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa su bu su yadda littafin alqur'ani daga Allah bane ba su yadda ba abinda suka dauka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu wajen wasu mutane waɗanda suke da ilimi tuntuni saboda su larabawa ba su da ilimi tunda ba su da ilimi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je karatu wajen masu ilimi in ya zo sai ya karanta ya karanta musu amma sai ya ce musu Allah ne ya aiko shi wannan yana cikin alkur'ani wurare da yawa sai dai a nan suratul an'am Allah ya faɗa mana abin da suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai tabbatar mana ya musanta ya yi musu martani ba a nan babu martani illa iyaka Allah ya ce wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun kaga Allah bai musu martani ba amma babu shakka Allah ya musu martani a cikin alqur'ani a wurare da yawa kamar misali a suratul nahl aya ta 103 yace walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu basharu Allah yace mun sani ai mutanen makka suna cewa dan adam yake koya wa Muhammadu alqur'ani lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin kaga dan Allah ya musu martani idan kun ce wani mutum ne ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ai mutumin kun yadda ba balarabe bane tunda ajami ne to ya kamata a ce littafin alkur'ani shi ma ya zo ajami ko to amma alkur'anin da muhammadu ke karantar da ku ba ajami ba ne larabci ne ya gwada cewa ba wani ya koya masa ba kaga nan ya musu martani haka nan a suratul furqan aya ta 4 zuwa 6 Allah madaukake ya ce wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftaraw wannan ba komai bane face ƙarya da Muhammadu ya kirkiro wa a'anahu alaihi qaumun akharun an samu wasu mutane ma da suka yi haɗin kai suna ba shi gudunmawa saboda Qur'ani ya fi ƙarfin aikin mutum daya wato da shi da wasu gayyan jama'a suka haɗu suna yi shine Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura kaga nan ma ya muku martani wa qalu asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suna cewa ai labarin mutanen farko ne ake ta karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam safe da yamma ana koya masa labarin al'umma da suka gabata sai annan ma Allah ya martani yace kul anzalahu Allah al anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima kaga an samu wurare cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yayi musu martani da suke cewa annabi ya koyi alqur'ani a wajen wasu bayi waɗanda suka zo daga yankin Rome wato kiristoci in ka duba littafin al-jami'u li ahkam al-qur'an na Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi ya kawo bayanai da misalai na irin maganganun da kafirai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin misalin haka a suratul nahl aya ta 25 zuwa 24 zuwa 5 wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin da za a tambaye su me Allah ya saukar muku sai su ce ta sune mutanen farko kaji irin bakar maganar da larabawa ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ليحملوا أوزارهم كاملة يوم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون كرنت من آية كما
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين saboda haka sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ittabi' ma uhiya ilayka ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika wannan nau'i guda ne na qira'a ita wannan aya ka bi abin da aka yi wahayin sa gare ka daga Allah la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta abota masa face shi Allah wa a'ridu anil mushrikin ka kauda kai ga kafirai da za ka rika jin bakaken maganganu za ka ga wulakanci iri-iri amma Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka kau da kai ko mai dadewa akwai lokacin da zai zo ya zama tarihi ne Allah ya ce masa a gaba ولو شاء الله ما ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وهو على وما أنت عليهم وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا الله يتوى النبي صلى الله عليه وسلم إن دا الله يا قدام دا كافري بسوي شركة دا شيبا wannan gaskiya ne duk abin da kaga ya auku a duniya da nufin Allah da nufin Allah kafircin da ake da nufin Allah amma babu son Allah saboda Allah bai son kafirci Allah bai yarda da kafirci ba amma ya yi nufi da nufinsa ake yi domin kafiri bai iya kafirce ma Allah in Allah bai yi nufin hakan ba don haka yace walau sha Allahu ma ashara inda Allah ya ga dama wallahi da babu kafiri wama ja'alnaka alaihim hafiza da haka kai Muhammadu mu aike ka ka zama mai tsaro a kansu ba ba mu aike ka ka zama mai tsaro akan aikin mutane ba tahfazu a'malahum wa aqwalahum ya zama ka zama dan dokan Allah ka rika tsare aikin mutane da maganar mutane Allah bai ce kai wannan ba me aikin ka iyaka ka isar da sakon Allah subhanahu wata'ala wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba ma wakili bane akan su muwakkalin ala arzakihim wa umurihim Allah bai wakilta ka ka zama kai ne zaka raba musu arziki ba Allah bai turo ka ka zama kai ne mai tsaron ayyukan su ba iyakan aikinka shine gaya musu gaskiya wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama ya aje sai Allah madaukaki ya ce ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah Allah ya ce mana mu musulmai kada ku zagi waɗanda suke bautan wani Allah wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ku yarda ku zagi waɗanda suke bautan wani Allah fa yasubbu Allah su kuma za su zagi Allah in kun zage su sai su su zagi Allah saboda su san girman Allah aduwan bi gairi ilmin saboda zalunci kuma dalilin rashin ilimi ku san Allah ba kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum dama maganan da ya gabatar ne a baya ya riga ya ce walau sha Allahu ma asharaku inda Allah ya ga dama da mutane ba su yi kafirci ba saboda haka anan yace kada ku zage su kada ku zage su kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka muka kawata ma kowace al'umma aikinta in ji Allah subhanahu wa ta'ala wato al'imamu kurtubi a fassara ita wannan aya aljami'u li ahkamil qur'an a mujallar na bakwai shafi na sittin ya ce kama zayyana li ha'ula'i a'malahum kazalika zayyana li kulli ummatin amala wato Allah ne yake da ikon kawatar da aiki a zuciyar bawa sai ka ji kana sha'awar addini wani kuma sai ya ji yana kyamar addini to wannan kawatarwan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar yadda kaga waɗannan mutane sun kyamaci gaskiya wannan kaddara ce ta Allah tabaraka wata'ala Allah ya riga ya yi nufin ba za su shiri ba Abdullahi bin Abbas ya fassara ita wannan aya da haka yana cewa zayyana li ahli ta'ati ta'a mutanen kwarai kaji suna sha'awar bautan Allah Allah ne ya sa muku sha'awa kaji kana sha'awar ka tashi dare kai nafila kana sha'awar a ganka a masallaci kana sha'awar sutura irin ta musulmai tafiya irin ta musulmai mu'amala ta mutanen kwarai wannan Allah ne yayi aikin ba kai bane sannan wali ahlil kufri kufra Abdullahi bin Abbas ya ce kuma Allah shi ya kawata ma kafirai kafirci a zukatansu saboda ka kafiri ya zama shi ba abin da yake sha'awa banda kafirci kaga yana kama da inda Allah ke cewa kazalika yubillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u haka Allah yake batar da wanda ya ga dama Allah shirye da wanda ya ga dama wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa da shiriya da bata a hannun Allah suke in kaga ka shiriyu nufin Allah ne in kaga baka samu shiriwa ba wannan nufin Allah ne Allah ta dora mu akan shiriya in ka duba tafsirin al-manar ita wannan asura da muke karantawa mujallal na bakwai shafin 553 Muhammad Rashidu Riba ya ce abinda ayan na take karanta da mu. Amar Allah ta'ala rasulahu fi ma qabla hadhihi al-ayati in ka lura da ayoyin da suka zo kafin nan kai la'akari da ayoyin da suka zo kafin nan zaka ga cewa Allah ya yi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bi tablighi wahayihi ya isar da wahayi bil qawli wal fi'li ta magana sa da aikinsa sa وبالإعراب عن المشركين كما الله يا أمرني على النبي صلى الله عليه وسلم يكور دكان صدق كافرين بمقابلة جهودهم وطعنهم في الوحي بالصبر والعلم idan kafirai suna sukan annabi suna batanci ga manzanci Allah ya ce ka yi hakuri ka jure wa Allah la zalika bi anna min muktaba sunnatihi fi khalqil bashar mutafawitil isti'dad yana daga tsarin halittar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hukunta ya riga ya tsara duniya akan wannan hukunci da yayi akan cewa su mutane ba za su taba zama bai ɗaya ba akan aqida guda mutane ba su taba tabbata akan aqida guda mukhtalifil fahmi wal ijtihad mu fahimtar mutane ta bambanta fahimtar mutane daban-daban ne wani ya wani fahimta Allah ya tafi ko ala dini sannan kuma yanda Allah ya tsara duniya mutane ba za su taba haduwa akan addini ɗaya ba duk Allah ya karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa cikin waɗannan ayoyin wa min muktaba hidayatihi fi ba'sati ar-rusul an yakunu muballighina la musaytirin yana daga abin da Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko ka ne ka isar ba ka tilasta ba muballigina la musaitire ku zama masu isarwa ba masu tilastawa ba wahadina la jabbari fa alaihim Allah yabiqu zar'an bi hurriyatin nas bi itiqadihim saboda haka Allah ke jan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi akan cewa kada su hana mutane yanci na zaɓi game da addini wanda suka ga dama Allah madaukaki mahalicin su fa inna khaliqahum huwa allazi manahahum hadhihi al-hurriya waye ya ba wa dan adam yancin ya zaɓi addini shine Allah madaukaki da kansa Allah bai tilasta dan adam wa lam yujbirhum ala al-iman ijbara wa huwa qadirun ala zalika Allah yana iya tilasta mutum din abin da ya gaya wa annabi kenan cikin ayar da muka karanta a baya yana cewa walau sha Allahu ma asharaku inda Allah ya ga dama kafirai ba za su yi kafirci ba amma haka ya ga damar duniya ta zama saboda haka da kai da mabiyanka kar ku zagi kafirai saboda me haka Allah madaukaki ya tsara kaga Allah ya ba ma kafiri zabi damar zabi ya zabi abin da ya ga ma amma da cikin alkur'ani an sa duka wani abu na basira wanda ke neman shari'a in ya buɗe alkur'ani zai tara amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kyale maka zaɓi in ka ga dama ka ɗauki shiriyar nan in ka ga dama ka aji kaga kenan Allah ya hana aibanta wani saboda ya ki bin aqidarka Allah ya hana ka kushe ma wani kai batanci gare shi ko zagin sa saboda bai bi aqidarka ba al-Imam al-Qurtubi a littafin ahkam al-Qur'an ya kawo maganar Ibn al-Arabi da yayi a cikin ahkam al-Qur'an مجلد نبي شافي عند ريبيو ستين دشدا يتي اتفق العلماء على أن معنى هذه الآية malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa ita wannan aya abinda take karantarwa shine la tasubbu alihatal kufari fa yasubbu ilahakum wa kadhalika huwa duk malamai sun yi ittifaki akan cewa abinda Allah yake karantar da mu anan shine kada ku zagi abin bautan kafirai domin idan kuka zagi abin bautan su me zai biyo baya su kuma za su zagi abin bautanku wanda abin bautanku ko shine Allah fa inna sabba fi ghairi al-hujja fi al-adniya malamai sun yi ittifaki akan cewa zagi maimakon a kawo hujja ya zama zagi za a yi wannan ba aikin masu hankali bane aikin mutanen banza ne amma masu hankali ba sa zagi da me suke faɗa da hujja shi sa Allah ke cewa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin amma in ka ji mutum yana zagi to ba magana hujja bane baya sahun mutanen kwarai wannan ana lissafa shi ne a cikin mutanen banza wannan yana cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi fasaran ita wannan aya saboda haka sai yace fa mata kana al-kafiru fi man'a wa khifa an yasubba al-islam in ya kasance misali kafiri yana da karfi an samu an samu kafiri wanda ya zama yana da ƙarfi wanda yana da ƙarfin da idan aka zagi addininsa aka kushe ma addini ko aka ɓata addininsa to zai iya lahani wa addinin musulunci saboda wannan ƙarfin nasa ko ya yi ɓatanci ga annabin musulunci awillah azza wa jalla ko ya aibanta Allah subhanahu wa ta'ala fala yahillu li muslimin an yasubba sulbanahum wala dinahum wala tana'isuhum haramun ne ga musulmi ya zagi cross ɗin kiristoci ko ya zagi addinin su na kiristaniki ko yahudanci ko ya zagi wuraren ibadansu wala ya ta'arrabu ila ma yu'addi ila zalik ba ma yin hakan ba babu kyau ka aikata abin da zai iya kaiwa ga hakan li'annahu bi manzilati al-ba'th ala al-ma'siya saboda me idan ya zama yau zaka zaka zaka aibanta wurin ibadar kafiri kamar misali zaka tafi wurin bautan kafirai sai ka sa marubuta abinda al-Imam al-Qurtubi yake faɗa a fassarar wannan aya yace kamar misali ka je ka samu wurin bautan kafirai sai ka sa marubuta abinda ka aikata a mizanin musulunci ba a cewa laifi ne saboda tsananin sha'awar addinin Allah da kyamatan shirka yasa kaga baka son ma kaga inda ake bautan Allah to amma kuma ka bar umarnin Allah subhanahu wataala umarnin Allah shine Allah ya hana ayi ta'adi gare su sannan al-imam al-qurtubi yace li'annahu bi manzilati al-ba'th 'ala al-ma'siya tunda ka kona coci sai su kuma suka zo suka kona masallaci sai yace waye kona masallaci ba kafirai bane musulmi ne saboda abinda ka aikata shi ya jawo ma musulunci ta aji saboda haka idan ka zagi abin bautan su sai su kuma suka zagi Allah waye zagi Allah kai ne idan ka zagi annabi su sai su kuma suka zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye zagi annabi kai ne kaga shine Allah ya ce kar ku zagi addinin su domin in kun zagi addinin su abinda zai biyo baya za su zagi Allah wannan shine don haka al-Imam al-Qurtubi sai ya ce fi hadhihi al-aya ضرب من الموادعة ودليل على وجوب الحكم بسد ذرائعهم saboda haka ita wannan aya ta zama kamar tubali wanda aka yi amfani da shi wajen ginin ka'idar saddu zara'i wato kan da garki a shari'a ana la'akari da cewa ko da abu Allah ya yi izini a yi shi amma ana hangen idan an yi me zai biyo baya wanda shine saddu zari'a wannan aya tana daga cikin hujjojin da take suke karfafa cewa saddu zari'a babu shakka yana cikin tsari na wa'azi da manzon Allah ya zo da shi saddu zari'a duk abin da zaka aikata sai ka dubi me zai biyo baya idan nayi na'am ka je ka kona coci ka kona coci wurin bautan kafirci wannan shine kowa ya sani amma abin da ake dubawa me zai biyo bayan kona coci shine kona masallaci to kaga kenan saddu zari'a saboda in ka zagi gunki gunki abin zagi dan ka zagi gunki ba laifi bane to amma in ka zagi gunki abinda ake la'akari da shi abinda zai biyo baya shine mai bautan gunkin ya yi imani da gunkinsa ka aibanta gunkin shi kuma sai ya dubi abinda kake bauta shi bai yi imani da shi ba kuma bai yarda da girmansa ba saboda haka sai kunduma mar asha kaga kai ne ka zagi Allah ba wancan ne ya zagi Allah ba wannan shine ka'ida ta saddu zari'a don haka yasa malamai suke magana dukkan malaman tafsiri suna tabbatar da cewa wannan aya ita ce ƙa'ida ta saddu zari'a ita ce madogaro na ƙa'idan saddu zari'a akan haka ne ma ibnu taymiya akwai littafin sa da ake kira alqawaidun nuraniya alqawaidun nuraniya shafi na 45 yace wa yustahabbu lirrajuli an yaqsida ila ta'lif hadhihi alqulub bi tarki ba'd almustahabbati yace mustahabi ne musulmi ya rika ma barin wani mustahabi Allah ya samu gane ai akwai mustahabi a addini abinda shari'a tana son kai to yace mustahabi ne a samu wani lokaci kana barin wasu abubuwa saboda la'akari da abinda zai biyo baya kamar misali a ce wannan sunna ne idan ka rike wannan sunna to za ka yi asaran farilla yace to kana iya aje wannan sunna saboda me gudun asaran wannan farilla saboda wannan aya ta alqur'ani yace li anna maslahata ta'alif fi din a'zamu min maslahati fi'li misli hada maslaha ta hadin kan musulmai a addini ya fi girma akan maslaha ta aikin da zaka yi kai kadai ya bada misali da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tarar da Ka'aba an canza gininta larabawa sun canza ginin Ka'aba daga foundation din annabi Ibrahim alaihi salam saboda Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani shi da kansa ya nuna wa annabi Ibrahim kawa'ida min albayti ka'ida condition din da aka dora ainihin ginin Ka'aba to amma larabawa a bayan tafiyar annabi Ibrahim alaihi salam sun canza ginin Ka'aba sai suka ɗauke shi daga ainihin condition din annabi Ibrahim alaihi salam manzon Allah yana daga cikin abin da a rayuwarsa yake sha'awa ya ga cewar ya mayar da ginin Ka'aba akan condition din annabi Ibrahim alaihi salam amma saboda yadda laraba suke daraja ɗakin ka'aba idan suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa ka'aba duk da cewa sun musulunta na shekara ɗaya ko biyu kaga musuluncin bai nuna ba manzo Allah ya ce yana tsoron ta rusa ka'aba wato abin da ake cewa garin menene neman kiba ko an jawo rama idan za a ce a rusa ka'aba a gina a gina ta akan asalin foundation da Annabi Ibrahim alaihi salam wannan ba wajibi bane na addini ba wajibi bane na addini amma tabbatan imanin mutane fa shine muhimmi saboda haka sai manzo Allah ya kyale ka'aban nan yanda take har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a canza ka'aban nan an maida ita ga ainihin foundation din Annabi Ibrahim alaihi salam ba yace limara a fi ibqa'ihi min ta'lif al-qulub saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewar hadin kai na musulmai muhimmancin sa yafi a ce an gina Ka'aba a ainihin foundation ɗinta na asali saboda don an gina kaba a foundation ɗinta na asali wannan bai da tasiri ma ainihin imanin da ke zukatan mutane illa dai kawai zai taimaka maka wajen aikin haji don yanzu kaga tunda ba ainihin foundation ɗin ka'aba take ba idan ka tafi ka'aba zaka ga akwai dogarai a jikin ka'aba suna controlling yadda mutane ke dawafi don karka yadda ka ka ratsa ainihin ta cikin alhijiru in ka ratsa ta cikin alhijiru to babu shakka ka shigo ainihin condition na annabi Ibrahim dawafin ka ya baci saboda haka dogare suna nan suna ta kokarin hanawa da'iman ba dare ba rana kaga inda a ce an mai da ka'aban a asalin condition na farifa da babu wannan wahala saboda haka muhimmancin hada kan musulmai ya fi a ce an gina ka'aba a asalin condition din da annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya nuna masa ya gina a kai haka da ya bada misali da Abdullah bin Mas'ud an tafi aikin haji zamanin sayyidina Usman bin Affan Allah ya kara musu yarda lokacin da aka je aikin haji sayyidina Usman sai ya cika sallah gashi kuma ana tafiya ne ya cika sallah a zaman Amina Abdullah bin Mas'ud ya tashi yana cewa la ai mu matafiya ne kasar ya kamata a yi to amma ana cikin magana sai ga abin da sai na Usman zai yi sallah saboda haka sai Abdullah bin Mas'ud ya yi alwala sai ya bi sallah sai na Usman kuwa bai bar fahimtar sa ba ya cika ta sallah din Abdullah bin Mas'ud shi ma ya cika ta sallah bayan an gama sai ake cewa kai dan Mas'ud ka ce mana sunna shine ayi kasaru idan ana tafiya sannan Usman kuwa ya cika ta sallah kuma ka san ba kyau kai ka bi shi a haka ya ce ai sabanin tsakaninmu bala'insa ya fi girma a kan ƙin bin sa sallah da zai yi. Kuda gwamma ya bi shi sallah an samu haɗin kan musulmai a kan ya ƙi bin sa sallah wanda kuma ba abu ne muhimmi ba. Dan ka ƙi bin sa sallah mai cici fa'ida da aka samu a wannan. Amma idan Abdullah bin Mas'ud ya fi sayyidina Usman a sallah fahimtar sayyidina Usman a cika sallah raka'a hudu fahimtar Abdullah bin Mas'ud idan mutum ya bar gida matafi ne don haka ba zai bar kasur ba sai ya dawo gida don haka bai kamata sayyidina Usman ya cika sallah ba saboda me magabatansa duka sun yi kasur annabi sallallahu alaihi wasallam kasur yayi sannan sayyidina Abubakar sayyidina Umar duk sun yi kasur yaya sayyidina Usman shi zai yi wannan fahimtar sa ne kuma yana da hujjojinsa amma Abdullahi bin Mas'ud duk da haka ya bi sayyidina Usman a irin wannan tafiya saboda me kauce masa bani saboda haka yasa al-Imam Shawkani in ka duba fassarar ita wannan aya yace fi hadhihi al-aya dalilun ala anna ad-da'iya ila al-haqqi wan nahiya 'anil batil idza khashiya an yatasabbaba an zalika ma huwa ashaddu min kai da kake kiran mutane zuwa ga gaskiya wanda ke hana mutane su aikata laifi yace abinda ayan take karantar da mu shine idan kana kiran mutane zuwa ga gaskiya idan ya zama a dalilin kiranka mutane za su auka ma abin da ya fi wannan muni wa mukhalafati haqqin wa wuqu'in fi batilin ashad sai yace kana tarku aula bi ka bari din shi yafi dacewa bal kana wajiban alaihi wajibi ne a kansa wajibi ne ma a kanka saboda me kana kokarin gyara abu wanda ke makaruhi ne an koma an auka ma haram a dalilinsa saboda haka kada ka aikata wani abu wanda ya zama sunna ne amma abin da zai biyo baya abin da zai haifar fa ya zama to yana da girma cewa abin da malamai ke cewa shine ka bar aikata wannan sunna saboda hangen bala'in da zai taho shine mafi dacewa gare ka sai al-imam shaukani yace wa ma anfa'a hadhihi al-ayati wa ajalla fa'idataha liman kana min al-hamilina li hujajillah me yayi me yayi fa'idar wannan aya wato duk cikin alkur'ani babu aya da take da muhimmanci ga mai wa'azi kamar wannan aya babu aya da take da muhimmanci ga mai wa'azi take da muhimmanci fa'ida ga mai wa'azi fiye da wannan aya inji al-Imam Shawkani saboda Allah ya ce mana da kansa ya gaya mana wala tasubbu allazina yad'una min dunillah kar ku yadda ku zagi waɗanda ke bautan wani Allah me zai faru in kun zage su za su zagi Allah kaga ya nuna mana kai mai wa'azi ka zama mai hankali kada fa a wayi gari abinda za ka faɗa maimakon ya zama dalilin shiriya sai ya zama dalilin bata to wa'azin ka bai fa'ida ba sai al'imamu shaukani ce saboda haka mutane a yau masu da'awa masu ƙoƙarin shiryar da mutane a yau suna da buƙatar ilimin wannan aya fiye da kowace aya ta alkur'ani inji al-imamu shaukani wannan aya akwai buƙatar duk mai da'awa ya yi ƙoƙari ya san ma'ananta ya san abin da malamai suka faɗa game da ita saboda ya gane ainihin tsarin da Allah ya dora annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa na da'awa kuma wannan shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi har zuwa rasuwarsa a tafsirin al-Imam al-Razi yace wa bil jumla fa huwa tanbihu yace a dunkule wannan aya tana mana fadakarwa ala anna khasmaka idza shafahaka bi jahlin wa safaha misali kana da abokin fada abokan fada suna da yawa imma ta aqida kamar misali tsakanin musulmi da kafiri ya zama kana kokarin shirye da mutane shi kuma yana kokarin fatar da su lam yajuz laka an taqaduma ala mushafahatihi bima yajri majra kalam in ya zama an samu wani kafiri yana fada da kai kai ka ce fari ya ce baki to idan aka waye gari kafirin nan yana zagin ka kai mai wa'azi to idan shi yana zagin ka kai haramun ne karama wannan zagin wannan shi ne abin da aya take karanta da mun ji al-Imam Razi yana tafsirin mafatihul gaibi mujallal na shida shafin 432 fasana ita wannan aya ta suratul an'am idan aka samu wani abokin fadanka in ma tsakanin musulmi da kafirai ko tsakanin musulman mu ya mu saboda bambancin aqidu ya zama wani zai fada ma bakar magana to kai haramun ne karama wannan bakar magana abinda aya na take karantar da mutum fa inna zalika domin idan ka rama me zai faru yujibu fatha babis babil mushatama an bude kofar zagi inda sai ka ji a ce masallacin suwa ne suna ashar ma masallacin suwa ne ya zama kenan ana aika ma juna ashar kaga an bar ainihin karantarwar Allah tabaraka wa ta'ala wasafaha wa zalika la yaliqu bil ukala yace kuma haka ma bai dace ga masu hankali ba idan ya zama kai mai kiran mutane ne zuwa ga Allah an zage ka sai kai ma karama zagi to kaga baka zama mai hankali wanda ya dace ya kira zuwa ga Allah ba tunda har ka rama zagin domin wancan da ka rama zagin gare shi yastalzimu iqdamahum ala shatmi Allah wa shatmi rasulihi su ba su san gaskiyar ka ba tana yiwa su zagi Allah da manzonsa akan jahilci wa ala fatibabi safaha wa ala tanfirihim an qabulid din sannan da zarar an ji malami yana zage-zage fa me zai faru mutane za su guje shi idan sun guje shi duk gaskiyar da take fita bakinsa an yi asaranta shine abin da al-Imam Razi ya faɗa yace idan da zaran zuciyar dan adam ta kika to wannan mutum yayi asaran alheri da ake iya samu daga bakinka saboda haka ka sa mutane sun guje ka saboda dalilin zagi da kake wa idkhalil ghaibi wal ghadabi fi qulubihim sannan ka shigar da fushi da bacin rai a zukatan mutane saboda wannan bakar magana da kai saboda haka saddu zari'a yake da muhimmanci a ainihi karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da misalai da yawa misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu kar ku zage mamata manzo Allah ya faɗa haka me yasa ya faɗa wannan yana daga babu saddi zari'a hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 1306 manzo Allah ya ce kada ku zagi mamata saboda mamata din nan sun riga sun isa da sun tarar da abin da suka aika idan mutum ya riga ya rasu ai an gama ya hadu da abin da ya aikata idan alheri ne ya tarar da shi in sharri ne ma ya san to na me zaka zage shi akwai wata riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbul amwata fatu'zul ahya kar ku zagi matattu idan kun zagi matattu za ku cutar da masu rai ne kuma zagin bai isa kunnuwansu ba kaga kenan an hana ka zagin don lura da abin da zagin zai haifar wannan saddu zari'a ne kar ka zagi matacce don ko da fir'auna ne yau ka zage shi zagin bai isa gare shi ba zagin bai isa gare shi kamar yadda manzon Allah ya tabbatar amma idan akwai wani dangin fir'aunan da ke yake da rai in musulmi ne ya ji ka zage shi ransa zai baci yace fa tu'zul ahya a sai zama kun cutar da masu rai saboda ka zagin matacce gaba ɗaya bashi da amfani shi yasa malamai suke cewa ko da fasiki ne ana iya ba da misalin sa ne kafin a binne amma da zarar an dawo jana'iza to kamata yayi a kyale al'amuransa kawai in ta in zance ya kawo kansa to kada a bi sai a kyale saboda me ya riga ya isa ya tarar da abin da ya gabatar sannan wani hadisi manzo Allah yake la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina nan ma yana yana babu sadda zari'a me yasa manzo Allah yake kar ku zagi sahabbaina saboda zai bounce saboda manzo Allah yana da surukai cikin sahabban nan in ka zagi sahabin zagin zai zai dawo kan surikin manzon Allah kaga kenan kamar zagin yana kokarin ya koma ya shafi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mun gane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu dahara kada ku zagi zamani yace kai Allah wadaran zamani da ka faɗi haka fa inna Allah huwa dahar karshen ta sai a ce wa ya kawo zamanin da muke ciki Allah kaga zagin da kai wa zamani sai koma ga Allah saboda haka manzon Allah ya hana ka zagin zamani saboda zai bounce sannan manzon Allah yace la tasubbu dika kar ku zagi kada ku zagi zakara saboda ya tashi cikin dare yana cara kar ku zaki zakara saboda ya hana ka bacci fa innahu yuqidu li salati saboda yana farkar da mutane ga sallah wata riwaya da ce fa innahu yad'u ila salati zakara yana kiran mutane zuwa ga sallah hadisin yana sahihu targhib hadisi ne 2797 amma dai muhimmin abu shine idan ka zagi halittar Allah saboda dabi'ar da Allah ya halicce ta akai to zagin ka zai koma ga wanda ya tsara halittar nata akan wannan tsari Allah ya sa mun gane tun da zakara dai da yake tara ungun ku ya hana ka bacci ba guda ɗaya bane in ka tafi wani garin gabas ko yamma kudu ko arewa duk inda ka je a duniya zakara yana tara kuma in dare zai tara to idan ka zagi na garin ku waɗancan fa kaga kana zagin zai koma ga ainihin wanda ya tsara halittar zakara yayi tara a wannan lokaci kaga zagin ka zai koma ga Allah subhanahu wataala saboda haka yasa aka ce karka yi haka nan la tasubbu riha manzon Allah yake kada ku zagi iska kada ku zagi guguwa idan guguwa ta zo ta yi barna kara zage ta hadisin ubay bin ka fa idza ra'aytum ma takrahuna idan kun ga abin da ranku bai yi dadi ba idan kun ga wata barna kenan da guguwan ta yi sai ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih ya Allah muna roƙonka alkhairin wannan guguwa wa khairi ma fiha da alkhairin abin da ke cikin ta wa khairi ma umirat bihi da alkhairin abin da aka mata umarni da shi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih kuma muna neman tsarin ka game da sharrin wannan guguwa wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikin ta wa sharri ma umirat bihi da kuma sharrin abin da aka yi ma guguwan umarni da yinsa wato idan ka hangi guguwa ya kado da karfi a tunaninka wannan guguwan zai yi barna da yawa wannan ita ce addu'an da zaka yi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah alkhairin guguwan ka nemi tsarin Allah daga sharrin guguwan saboda me waye aiko guguwan Allah amma idan ka zagi guguwa zagin ka zai koma ne ga Allah wanda ya halicci guguwan wanda ya turo guguwan ya kaddara za ta zo ta yi wannan abin da ta aikata hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2251 akwai riwaya ta Abu Huraira riwayar guguwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kanta yana cewa la tasubbu riha kada ku zagi iska wato iska da take kadawa guguwa da ke zuwa ta yi barna kada ku zage ta fa innaha min ruhillah saboda tana daga cikin wato ruhin Allah tabaraka wata'ala ita guguwa ita kanta wato yar sako ce kawai guguwa ba ta sarrafa kanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'ati bir rahmati wal azabi guguwa takan zo da rahama guguwa takan zo da azaba idan jama'a basu damina bata sauka ba suna tashin hankali da zarar sun ga guguwa ta kada fa za su yi murna guguwa na za ta zo mana da iska za ta zo mana da ruwa kaga kenan guguwa takan zo da rahamar Allah kuma guguwa tana zuwa da azaba saboda haka manzo Allah yake ita kanta guguwa ba ta wani abu kamar alatu ne Allah kawai yana amfani da ita ne wajen isar da hukuncinsa idan ya hukunta rahama ga bayi sai ya tura ta da wannan rahama idan ya hukunta azaba ga bayi sai ya tura ta da wannan azaba walakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ya kamata ku yi ta'awwazu billahi min sharriha ku nemi tsarin Allah game da sharrin guguwa din wa sallallahu min khairiha kuma ku roki Allah alkhairin alherinta ga Allah subhanahu wataala wannan riwayar ta Abu Huraira tana sahihu sunan Ibn Majah hadisi na dubu uku da uku da kuma takharijul kalmi tayyib hadisi na dari da hamsin da uku da silsilatu sahiha hadisi na dubu biyu da dari bakwai da hamsin da bakwai kun ga waɗannan hadisan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana hani ne kada ku zagi matattu kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi zamani kada ku zagi zakara kada ku zagi guguwa kada ku zagi iska kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu shaytan manzo Allah yace kada ma ku zagi shaytan idan ana neman halittar banza ai ba kamar shaidan ko akbarul fasiqina wal mufsidina waye wanda yafi kowa barna da kuma ta'adi banda shaidan amma duk da haka manzon Allah yake la tasubbu shaitan kar ku zagi shaitan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duka yana aiki ne da wannan umarnin Allah da yazo cikin wannan aya la tasubbu shaitan wa ta'awwadu billahi min sharrihi kar ku zagi shaidan sai dai ku nemi tsarin Allah game da sharrinsa ku rika neman tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma ba zagi ba in ka tsine ma shaidan ma dada kumburi yake yana cewa haba dama ai tsinanne ne ya ka tsine ma tsinanne wanda tuntuni Allah ma da ya fika ya tsine min bare naka kaga tsinuwar ka ma banza ce saboda haka zagin shaidan bai da tasiri amma in ka ce a'udhu billah ka nuna akwai wanda ya fi shi karfi ka nuna cewa duk dabararsa akwai mahaliccinsa akwai wanda ba zai iya bin karfinsa ba to da zaran ka ce a'udhu billahi sai shaidan ya kaskanta amma idan ka zage shi ko kala an ce shi sai ƙara ɗaukaka saboda dama ai abin da yake so kenan saboda ka saddu zari'a babu shakka tana da misalai da yawa misalanta sun fi a kirga musamman akwai ibn al-qayyim al-jawziya littafin sa ilamul muwaqqi'in ibn al-qayyim al-jawziya yana da littafai daga cikin su akwai ilamul muwaqqi'in wannan littafin a mujallal na uku shafi na 171 ya dinga rubuta misalan saddu zari'a kar ku yi kaza don kaza zai biyo kar ku yi kaza don kaza zai biyo sai da ya misali 99 ya ce ba zai cika su zama ɗari ba saboda ya dace da albarkan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala amma inda ya ga dama da ya sa misalin sun kai ɗari amma sai ba su 99 99 ya ba da misali 99 inda annabi ke cewa kar ku yi kaza don in kun yi kaza kaza zai biyo baya saboda ka saddu zari'a ya ce ahadu arba'i taklif idan ka kasa shari'ar Allah kashi hudu to sabdu zari'a kashi guda ne idan ka kasa shari'ar Allah kashi hudu to sabdu zari'a kashi kashi guda ne wato ya dauki kwata na shari'ar Allah subhanahu wataala yace saboda me fa innahu amrun wa nahyi shari'ar Allah ta kunshi abu biyu ne kayi ko ka bari shine abin da shari'a ta kusa in ma ka aikata ko kuwa kar ka aikata to idan aka ce ka aikata din yana zuwa a siffa biyu yana zuwa a siffa biyu akwai abin da Allah ke cewa ka aikata shi kansa idan wanda shi ake cewa maqsudun li nafsihi wa sani wasilatun ila al-maqsudi idan aka ce ku yi sallah to kaga sallar ita kanta Allah ya muku umarni ku aikata to sannan umarni na biyu yana boye umarni na biyu yana boye menene wannan umarnin shine wasilatun ila al-maqsudi hanyar da za ta isar da kai ga yin sallan ita ma Allah ya ma umarni da yinta idan Allah ya ce ku tsai da sallah kaga anan bai ce ka je ka yi wankan janaba ba ka je ka yi alwala ka sa kaya mai tsafta ka sa turare ka tafi masallaci ai duk Allah bai faɗa ba cikin alqur'ani sai dai ya ce me aqimus salata ku tsai da sallah ai in ka dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu ita sallah akwai abubuwan da ake kafin a yi ta to Allah ya ce ya faɗa ma abu biyu ne ku tsaye da sallah sannan ku tsaye da duk abin da ake yi kafin a tsaye da sallah saboda haka umarnin Allah yana daukan siffa biyu da umarnin kansa da kuma abin da ke iya isar da bawa ga daukan umarnin Allah subhanahu wata'ala to abin da ke iya daukan bawa zuwa ga aiki da umarnin Allah wannan yana karkashin babi na alwasa'il sai ce to haka hanin Allah shi ma abu biyu ne ma yakunu almanhi wa anhu mafsada fi nafsihi idan Allah ya ce kar ku yi kaza misali kada ku zagi Allah subhanahu wa ta'ala zagi ba shi da kyau zagi ba da kyau zagi ko ga waye ba shi da kyau to amma sai aka waye gari ka bi hanyar da za a zagi Allah kaga kenan ka bar ka zagi Allah idan Allah ya ce kada ku yi zagi to hanyar da za ta kai ga zagin ma Allah ya hada saboda haka in ka kasa shari'ar Allah kashi hudu umarni da hanyar da take kaiwa ga umarni hani da kuma hanyar da take kaiwa ga aikata abin da aka hana zaka tarar da cewa saddu zari'a ɗaya ne daga cikin kashi hudu na wato shari'ar Allah subhanahu wataala yace fa saddu zara'i al-mufdiya ila al-harami ahada arba'id din duk abin da zai iya kai musulmi ga aikata haram Allah madaukaki ya dace shi saboda haka idan ka ce yau za ka tsai da shari'ar Allah subhanahu wata'ala akwai abubuwa da yawa da za su biyo baya sai ka auna su da girman shari'ar da za ka tsai da girman su da shari'ar da za ka tsai da da muhimmancin su da ta'addin da zai kawo wa al'umma wannan shine muhimmancin saddu zari'a Allah ya samu gani wa aqsamu billahi jahda aymani wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسموا بالله جهد أيمانهم الله مدوكك يكاو بياني كما جمدا gwagwar mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mutanen makka irin muhawarar da aka samu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafiran makka wa aqsamu billahi jahda aymanihim sun yi rantsuwa da Allah dagewar rantsuwarsu wato iyakan makurar rantsuwa la in ja'atuhum ayatun idan aka samu mu'jiza ta zo musu la yu'minunna biha za su yi imani a dalilinta qul innamal ayatu indallah wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun akwai labarin Muhammad bin Ka'ab bin al-Quradi yace kallama Rasulullah Quraishan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da Qurayshawa wa qalu ya Muhammad يا كي محمد تخبرنا أن موسى كان معه أصل يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا كان بام لاباري cewa annabi Musa an bashi wata sanda idan ya bugi dutse da wannan sanda dutsen na fashewa sai a samu idanun ruwa har goma sha biyu isna ashara ainan isnata ashara asharata ainan ana samun idanun ruwa goma sha biyu da suke bugowa daga jikin wannan dutse wa tukbiruna anna isa kana yuhyil mauta ka ba mu labarin cewa annabi isa ya raya matattu wa tukbiruna anna samuda kanat lahum naka ka ba mu labarin cewa samudawa suna da taguwa to waɗannan annabawa duka yan sakonni wato yan sakonni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala inda kai ma ka ce dan sako ne daga Allah fa'atina min al-ayati hatta nusaddiqaka ka ba mu wata mujiza wacce za ta samu gaskanta ka mu yadda cewa kai din dan sako ne kamar annabi Musa annabi Isa annabi Salihu da sauransu fa kala rasulullah sai manzo Allah yace ayyu shay'in tuhibuna an atiyakum bihi me kuke so in kawo muku fa kalu suka ce taj'alu lana safa zahaban muna so ka maida mana dutsen safa ya zama zinari kaga masu buri saboda su yi kudi kamar da dutsen safa ya zama zinare gare mu fa qala lahu amma duk da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu fa in fa'altu tusaddiquni idan na yin za ku gaskanta ni kalu na suka ce wallahi la in fa'alta lanattabi'uka ajma'in in ka aikata haka dukkan mu a garin nan babu wanda ba zai bi ka ba saboda kowa makwadaici ne saboda kowa makwadaici ne amma banda haka don me zai sa sai an ba ku zinari kafin za ku gaskanta magana ta gaskiya amma duk da haka saboda tsananin so da manzon Allah yake a ce yan uwansu sun musulunta sai ce fa kama rasulullahi ya da'u sai manzon Allah ya miƙe yana ta addu'a fa ja'a ku jibril sai ga malaika jibril alaihi salam ya zo fa qala lahu laka ma shi ya muhammadu duk abin da ka roka za a baka duk abin da ka ga dama in shi ita asbaha safa zahaban in ka ga dama Allah zai mai da dutsen safa din nan ya wayi gari ya zama zinari sai dai akwai hadari wala in ursila ayatan falam yusaddiqu inda zalika idan Allah ya turo mu'jiza ga dan adam domin shi Allah da ya halicci dan adam ya sa mu kwakwalwa ya baka basira da tunani wanda wannan kada ya ishe ka jagoran da zaka gane gaskiya ka gane akwai shi ya ce ko kwakwalwar da Allah ya baka wannan kyauta ya fi ya bambanta ka da dabba bata isa ta nuna maka akwai Allah ba halittarka bata isa ta zama hujja da za ta tabbatar maka akwai Allah ba yanzu rayuwarka ta duniya kaf an rasa abin da zai zama maka hujja wanda zai tabbatar maka akwai Allah sai an yi maka wani abin mamaki kaga akwai rashin kunya saboda haka shi kuma Allah yana maganin marasa kunya duk wanda Allah ya aiko masa mu'jiza to wallahi idan yake gaskanta Allah la yu'azzibannahu malaika jibril yace ma annabi Muhammad wallahi Allah zai musu azaba mai tsananin gaske saboda ya zama izgilanci wa in shita fatrukum amma ni a shawarata ni a dawo shawara ka yi watsi da su kawai hatta ya tuba ta ibuhum nan gaba muna fatan akwai mai tuban su da zai tuba kaga an waye gari yanzu garin makka akwai kafiri ne to da ku an maida musu dutsen safa ya zama dinari daga baya wani ya kafirce to fa Allah zai kibe su Allah zai musu azaba amma mala'ika jibril ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shawara kuma manzon Allah ya dauka yace ka kyale su fa kala rasulullahi manzon Allah yace bal yatubu taibuhum zai kyale su har dai Allah ya kawo lokacin da mai tuban su zai tuba shine Allah yake cewa kaji sun dage wajen rantsuwa wai idan aka zo musu da mu'jiza la yu'minan la yu'minun bi hadha su imani da ita Allah madaukaki yace kul innamal ayatu indallah kace musu mu'jizozi suna wajen Allah ba sa wajen annabawa wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ko me ya gamsar da ku akan cewa waɗannan mutane idan mu'jiza ta zo ba ba za su yi imani ba mutumin da hankalinsa bai sa ya yi imani ba sai mujiza ce za ta sa shi wa nuqallibu afidata wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nuqallibu afidatahum Allah ya ce mu muke jujjuya zukatansu wa absarahum da idanunsu muna juya zukatansu da ganinsu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da shi ba a karon farko to Allah zai hana su imani in mu'jizar ta zo tun da rashin kunya kaiwa Allah Allah zai baka mu'jizar amma sai ya juya zuciya Allah shi kare zai baka mu'jiza abinda kake so din sai a aiko ma tunda ya baka hankali ka nuna hankalin bai isa ya tabbatar maka akwai Allah ba kana bukatar mu'jiza to idan ya turo mu'jiza sai ya juya zuciyarka Allah yake kama lam yu'minu bihi awwal marra yanda da ba su yi imani da annabin ba haka ma in an yi mu'jizar ba za su yi imani da shi ba wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahu sai mu kyale su a cikin batan su suna dimuwa walau annana nazzalna ilayka malaika إننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة دا جزا مسوكر مسد ملائكو إن جاء الله سبحانه وتعالى بما موجزة ديبا da dai Allah zai saukar musu da mala'iku wa kallamahumul mauta matattu su tashi su dinga musu magana to rabu alaihim kullu ummatin ba'da umma ya zama a tada mutanen da a tada waɗanda suka biyo bayan su har zuwa na yau waɗanda ba su daɗe da mutuwa ba a tada matattu gaba ɗaya su yi magana da mutanen makka su ce muhammadu gaskiya ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala a tada kab matattu su ba da shaida wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla Allah yake da zamu tattara dukkan wani abu da ka sani kungu kungu halittun Allah Allah ya tara kwari ya tara tsuntsaye ya tara dabbobin daji duk wata halitta Allah ya tara waɗannan halittu su ce Muhammadu gaskiya ne Allah ya ce ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah wallahi ba za su yi imani ba sai Allah ya ga dama wannan yana nuna maka babu iya wa'azi da ke shiryar da dan adam sai dai ikon Allah kawai babu iya wa'azi da ke shiryar da dan adam sai dai ikon Allah a ce an saukar da mala'iku ga mala'ika tana gani an tayar da matattu duka sun ba da shaidar cewa annabi gaskiya ne sannan wahashar Allahu alaihi kulla shay'in qubla duk wani abu Allah ya tattaro shi da kwari da tsuntsaye da sauransu kaf Allah ya kawo sun ba da shaidan gaskiyar manzo amma duk da haka Allah ya ce ma kanu li yu'minu ba za su yi imani ba illa an yasha Allah sai dai idan Allah ya ga dama walakin na aksarhum yajhaduna sai dai da yawa suna jahilta kaga wannan aya tana kamar aya da take suratu yunusa aya ta 96 zuwa 97 inda Allah yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wadanda Allah ya riga ya hukunta tun zamanin farko cewa kafirai ne to wallahi duk wa'azinka ba su shiri ba wanda Allah ya riga ya hukunta cewa batacce ne dan wuta ne duk iya wa'azinka ba zai zama dan aljanna ba saboda Allah ya riga ya tara komi Allah ka kyauta karshen mu وكذلك جعلنا لكل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا Allah madaukake ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai kadai ba duk wani annabin Allah mun saka masa maki duk wani annabin Allah yana da maki sannan duk wanda ya bi annabin Allah shi ma yana da maki idan aka ce annabi bai zauna lafiya ba to wanda ya bi annabi ya za a yi zauna lafiya duk wani annabi kaga wannan kamar kwantar da hankalin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam karka ga kana da makiya suna bakaken maganganu Allah ya ce kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa kowane annabi mun saka masa makiyi makiyan nan kuma shayatsina shedanu ne al-insi wal jinni suna nan cikin mutane suna nan cikin aljanna shedanu ne waɗanda akwai su a cikin mutane akwai su a cikin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin sashin su suna ma juna ishara zukhrufal qawli wato kawataccen zance gururan na rudarwa zaka samu shedanu mutane suke tsara magana na batarwa saboda batanci ga annabin Allah kuma da sunna wannan kamar da zuwa tafsirin al-Imam Bagawi mujallal na shafi na 180 yace wa huwa qawlun mumawwahun muzayyanun bil batil la ma'ana tahtahu duk wani annabin Allah wato idan shedan yayi kokarin ya batar da annabi ya kasa to sai shedan yayi amfani da shedanun sa waɗanda ke mar aiki cikin aljanu da mutane waɗanda za su tsara wani abu wanda zai batanci ga wannan annabin ko ga wannan malamin saboda me saboda hasken malamin ko hasken annabin ya dushe amma Allah ya ce walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu inda mahalicinka ya ga dama ba za su yi ba fa zarhum wa ma yaftarun don haka ka kyale su da ƙaryar da suke kirkirowa wannan tun annabawa ake haka kuma ba za a bari ba har tashin kiyama duk wani malamin kwarai sai an samu hanyar batanci gare shi wanda Allah madaukaki ya riga ya tsara kamar da yake faɗa akwai shaidanun mutane da akwai hadisai waɗanda suka tabbatar da wannan kamar misali akwai hadisin abu zar al-gifari ya ce kala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya ce min hal ta'awwazta billahi min shayatin al-jinn wal ins abu zar ka nemi tsarin Allah game da shedanun mutane da na aljanu kuwa fa kuntu sai nace ya rasulullah wa hal lil ins min min shayatin yanzu mutane ma akwai shedanu a cikin su kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kwarai hum sharrun min shayatinil jinn shedanun mutane sun fi shedanun aljanni ma sharri kaga kenan akwai shedanu cikin mutane kamar yadda akwai shedanu cikin aljanni annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedanun mutane sharrin su ya fi tsanani akan sharrin shedanun aljanni hadisin yana wa'ifu sunan nasa'i hadisin ya dubu biyar da ɗari biyar da bakwai amma akwai riwayoyi da yawa na hadisin misali a wata riwayar abu zar gifari ya ce a taitun nabi sallallahu alaihi wasallam na zo ga annabi wa huwa fil masjid yana cikin masallaci fajalastu sai na kama guri na zauna sai manzon Allah ya ce ya aba zarri hal sallaita kayi sallah kuwa ya zaka shigo masallaci kawai ka zauna kaga akwai tahiyatul masjid manzo Allah yakan yi nasiha hatta idan an bar sunna ba sai farilla ba manzo Allah yana zaune Abu Zar Gifari ya taho ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ya zauna manzo Allah ya masa isharar da cewa ya tashi ya sallah qala yace la ban yi sallah ba qala sai manzo Allah yace kun fa salli don haka tashi kai sallah tunda ka shigo masallaci qala fa kuntu fa sallaitu sai na miƙe nayi sallah sallar tahiyatul masjid summa jalastu sannan sai na zauna fa qala sai ya Aba Zarri ta'awwaz billahi min sharri shayatinil insi wal jinni ka nemi tsarin Allah game da sharrin shedanun mutane da shedanun aljanu kada kuntu sun ce ya rasulullah walil insi shayatin yanzu mutane suna da shedanu kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kwarai kuwa akwai riwayar Abu Umama al-Bahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake Abu Umama al-Bahili yace manzo Allah ya ce ya aba zarri ta'awwazta min shayatin al-jinn wal ins shin ka ne tsarin Allah game da sharrin shedanun mutane da aljanu qala ya rasulullah wa hal lil ins min shayatin shin mutane suna da shedanu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na'am kware kuwa mutane suna da shedanu shi yasa ibnu kasir ya kawo hadisan nan riwayoyin riwayoyin abin da ya auku tsakanin Abu Zar al-Ghifari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a tafsirin wannan aya sai yace fa hadhihi turuqun li hadha al-hadisi wa majmu'uha yufidu quwwatahu wa sihhatahu hadisan in ka tattara riwayoyin suna karfafa tabbatan abin babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Zar al-Ghifari lallai ana samun shedanu cikin mutane kuma ana samun shedanu cikin aljanu kamar yadda aya ta alqur'ani ta nuna saboda haka ya tabbatar da cewa ya tabbatar da cewa duk wani annabi yana da makiyi daga cikin aljanu da kuma mutane ba kuma annabi ba duk wani mabiyin annabi yana da makiyi daga cikin aljanu da kuma mutane amma muhimmin abu shine Allah ya ce waɗannan shedanun ba haka kawai suka zauna ba suna sadarwa tsakaninsu shedanin aljani da shedanin mutum suna sadarwa shi shaidanin aljani zai sama shaidanin mutum tunani maganar da zai saka ta na batanci ga wannan malami ko ga wannan annabin Allah to idan ya saka wannan shi kuma mutumin zai zai saka ta ya yata sai ya ya dinga yada ta bari baka misali bari baka misali da abin da an riga an sani marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama ya ce siyasa ta fi sallah to a nan wannan kalma siyasa ta fi sallah sai aka dinga yaɗa ta amma muhimmin abu shine akwai tambayoyi da yawa da ya kamata ka yi shin na ɗaya malam ya faɗi maganar siyasan ta fi sallah na biyu in ya faɗa me ya hujjarsa tana yiwa yana da hujja in ya faɗa ta yi hujjar nasa ta fi naka idan na uku idan malam ba shi da hujja akan maganar da ya faɗa duk da haka ba mamaki an samu wani ya masa nasiha kuma ya nemi tuba tsakaninsa da Allah kafin ya bar duniya nan ka sani to kaga dai ya da maganar ma ba ta da ma'ana ba ta shi akan wannan maganar ba ta da ma'ana domin tana yiwuwa ya janye wa maganar sa kafin ya mutu tana yiwuwa ya yi tuba ga Allah kafin ya mutu lakin idan mutum yana da nufin ya bata malam baya la'akari da waɗannan tambayoyin saboda haka zai rika yada maganar ne saboda me manufarsa ita ce a hana mutane sauraron maganganun malam domin akwai fa'idar da jama'a za su samu idan ana cin maganarsa amma bari a faɗa muku sai a daɗe kar ma ku isa ga maganarsa wanda asali annabawa ake ma haka kuma har yau ana yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bari baka misali akwai hadisin anas bin malik wanda manzon allah yake cewa hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wat-tibu kaga hadisi dai ingantacce annabi ya faɗa ba shakka amma akwai maganar da za ka ji ta akwai buƙatar kuma bayaninta ba zahiri abinda maganar take bane ma'anar abinda shi annabi yake nufi wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sa min son mata da turare daga duniyan ku gaba ɗaya wato manzon Allah yace duniyan nan gaba ɗaya ba abin da nake so banda mata da turare yanzu wannan maganar akwai aibu jikinta Ah, na'am saboda kana son annabi zaka ce babu aibu Ah, su kuwa makiya annabi suka ce yawwa kun ga ashe annabi nasu ma jarababbe ne wai duniyar ba abin da yake so banda mata haka shi yasa ya auri Aisha tana yar karama abin da suke yadawa a duniya don su hana kafirai na yammacin duniya sauraron maganar manzon Allah bare ma har a karɓe ta tun daga magana ta tabbata zai ce ma hadisin ya inganta ko bai inganta ba za ka ce a kware ku hadisi ya inganta hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wa tibu an sa min son mata da turare a rayuwar duniya ce a to magana ta gari tun da dai annabi ya faɗa ba na son kamin sharha saboda magana tana da fuska biyu za a iya batanci da ita wannan shine abin da Allah yake nufi da cewa yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura sashi suna yin ishara ga sashi kawataccen zance magana ce za a kawata ta amma saboda a rudar da jama'a a hana su sauraron maganar annabin Allah za a tsara wannan har yau kafirai suna amfani da wannan hanya me Allah mu da kuke ce a gaba ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون zaka ce me yasa ake irin wannan batanci Allah mu da kuke ce walitasga ilaihi afidatu allazina la yu'minuna bil akhirah ana tsara irin wannan ne saboda waɗanda ba su yi imani akwai lahira ba zukatansu za su karkata da sun ji maganar banza akan annabin Allah ko akan maganin malamin kwarai da an ji maganar banza to makiyin annabi zai ce ma dalla ba mu wannan muna so idan an ji maganar banza akan malamin sunna wanda bai yarda akwai lahira ba yana maraba da irin wannan magana saboda me ya samu damar hanyar da zai ɓaci annabawa ko malaman sunna وليرضوه سبود سيرتد مغنا يحبوه ويريدوه وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة waye zai yadda da maganar batanci akan annabi sai wanda bai yadda akwai lahira ba duk mutumin da zai iya bata malami babu shakka wannan bai yadda akwai lahira ba saboda inda ya yadda akwai lahira ya yarda akan akwai ranar da za a tambaye ka Allah ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk abin da za a faɗa mara kyau akan annabin Allah ko akan malamin sunna ka ɗauka ka riƙe ba ka da hujja an yi shi saboda me saboda ka yarda da wanda shi yake batanci ga malaman saboda yasa saboda haka yasa yake bata su ana bata annabawa saboda me saboda kada ma a saurare su idan ba a saurare su ba fa za a ci gaba da aikin abin da ake aikatawa shi yasa Allah ya ce wal yaktarifu ma hum muktarifun saboda su samu damar ci gaba da aikata abin da suke aikatawa saboda mai hanawan ba mutumin kwarai bane idan an bata shi shikenan an yi garkuwa أفغير الله أبتغي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتغي حكما يزوان الله زني ما يزم من حكم غريني وهو الذي أنزل إليكم الكتاب كما الله شيء سوكر مكو دلتافي مفصلة wanda aka yi bayaninsa daki-daki walladina atainahum alkitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi wadanda aka ba su littafi sun san cewa alqur'anin nan an saukar da shi ne daga wajen Allah wala takunanna min al-mumtarin karka kasance cikin masu kokonto shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana karfafa shi yana tabbatar masa game da manzancin sa hatta ahlul kitabi sun yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك كلمة محل تشنك تارغا تاشكا صدقا فيما قال duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wa adilan kuma akwai adalci fi ma haka ma abin da Allah ya hukunta duk abin da Allah ya riga ya faɗa zai tabbata kuma abin da Allah ya hukunta zai auku la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah babu mai iya canza kalmomin Allah abin nufi idan Allah ya riga ya kaddara musulunci zai yi rinjaye idan Allah ya riga ya hukunta sunna za ta mamaye ko ina dabaran mai dabara bai hanawa Allah ya samu gani saboda haka yasa duk batanci da za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah yake ce masa kai hakuri kar ma ka saurara abinda Allah ya hukunta fa sai ya tabbata duk abin duk dabarar da makiya Allah za su yi na hana manzon Allah da awarsa ta mamaye duniya kokarin su da banza ne saboda haka yasa nan suke aiko mana sharri da kutun gwila amma a kasashen su suna fama da ƴaƴansu suna nan suna musulunta kaga kenan yakin yana cin su a gida su suna suna suna harin nesa alhali kuma ya riga ma ya shigo gida Allah ya sa mu gane saboda haka fada da batanci ga manzon Allah ba shi da tasiri da zaran an ce ai annabin naku jarababbe ne ki to wani annabi ne haka wanda har ma aka damu da shi sai ya fara bincike da ya bincika sai ya gano halin manzon Allah mai tausayi ne ga al'umma saboda tsananin tausayinsa yasa yake auren matan da mazajen su sun mutu dan ya taimaka musu wajen riko wanda shi ne fasarar manzon Allah da cewa an sa mai sha'awar in auri mace a nan duniya saboda me saboda tsaron rauninta saboda kariya gare ta ba dan sha'awa ta zuciya ba manzon Allah ai bayan ya tsufa ne sha'awar zuciya za ta shiga gare shi wanda yake kuruciya ya auri Khadija inda yana bukatar budurwa yana aurenta saboda haka kowa ya sani batanci ba zai dushe hasken manzon Allah ba saboda haka batanci baya batar da sunnar manzon Allah duk wanda zai ce wai makamin su shine ya shirya wata dabara na aibanta malaman sunna saboda ƙarya ta yadu wallahi yana bata lokaci Allah madaukake ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati ba mai canza alkawarin Allah wa huwa samiul alim Allah shine mai ji Allah masani ne وإن تطيع أكثر من وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون saboda haka Allah ya mana matashiya mu rika kiyayewa mu rika kiyayewa wajen ɗaukan maganar da babu hujja akwai haɗari musamman maganar da babu hujja akan mutanen kwarai ka ɗauke ta na batanci akwai hatsari wa in tutai aksara man fil ardi in kana bin mafi yawan mutanen duniya yubillu ka an sabilillah za su fatar da kai su raba ka da hanyar Allah me dalili in yattabi'una illa zanna dan ba abin da suke bi face zato wa in hum illa yakrusuna kuma ba abin da suke face shaci fadi babu hujja akai don haka duk abin da ya zama babu hujja ka guje shi sai idan ka samu hujja wanda yake katse hanzari to wannan shine bare akwai hadisin al-Imam Bukhari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadith ku kiyaye zato zato shine mafi ƙaryan zance duk abin da zato zai kawo to kar ma kai amfani da shi duk abin da korafi zai kawo kar kai amfani da shi idan ka ji magana to yi kokari ka samu wanda ke magana ya bada hujja akai Allah madaukake ce ya ayyuhal ladzina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ismun wa la tajassasu inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi وهو أعلم بالمهتدين inna rabbaka lalle mahalicinka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi shine yafi sanin wanda ya bace ya bar hanyarsa don haka Allah shi fi sanin waye batacce waye shiryayye wa huwa a'lam bil muhtadin Allah shi ne mafi sanin waɗanda suke kan shari'a muna roƙon Allah ya tsora mu akan shari'a ta kwarai ya kare mu daga kowace hanya da take kaiwa ga bata ya kara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare mu daga sharri masu sharri nan za mu dakata mun dan kara saboda mun fara da wuri ba ai hakuri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك